إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوها أولا اللوكشي دمكي شيقبدا ينكراتو أولا اللتافي من البركة نا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة جماعة درس مدعي قباتا من بياني فإن مالي من بياني دنقني دا addu'o'i da aka shar'anta mana bayan mun yi tahiya bayan mutum ya gama tahiya ya gama yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan akwai addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu kai tsaye waɗanda za mu rika yi har ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad bin hanbal imamu imamu ahlus sunnati wal jama'a ya tambaye shi yace shin addu'an nan da za a yi manzon Allah yace thumma liyaqtar min ad-du'a'i a'jabu kuma a'jabu sannan sai ya zabi wani abu na addu'a wanda ya kayatar da shi ma'ana ya roki Allah da irin abin da yake so ya roki Allah da shi sai imamu ahmad yace mai lallai abin da za ka roƙi Allah shi in dai abin da ya zo a cikin hadisi ya ƙara nanata masa wannan maganar imamu ahmad da ya ƙara ci da shi za ka yi amfani da abin da ya tabbata ne a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan rage kaɗan Allah saboda kugin na ɗan rage kaɗan wanda a wancan darasin damu mun karanta zikiri na ɗaya da na biyu da kuma na uku ko? ina ga mun tsaya zikiri na biyu ne ko? jama'a haka ne? na mun tsaya za mu tashi annan a na biyu? na kenan inda malai ke cewa addu'a qabla salami wa anwa'uhu yin addu'a gabanin sallama da kuma nau'o'insa addu'a ta biyu malam yace mutum zai roki Allah ta'ala da wannan addu'ar kamar haka Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma 'amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd Allahumma inni a'udhu bika من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تدم وانا الدؤر معنى كان رقم الله كان سوى اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت يا الله إنا نيمن ترنك دقى شر أيك لنا أيكتا sai ma ne suke lamba ƙasa ya ce ai min sharri ma fa'altu min as-sayyi'at Allah ina neman tsarin ka daga munanan ayyuka na zunubai da na aiwatar wa min sharri ma lam a'malu ba'du sannan kuma Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da ban riga ma na aikata bayan haka kana roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin abin da ka riga ka aikata na zunubi to kana kuma roƙon shi ya tsare ka dangane da ayyukan da za su zo bayan wannan ɗin ma Allah ya tsare ka daga sharrinsu kenan Allah ya tsare ka daga dukkanin wani mummunan aiki ko kyakkyawan aiki za ka yi zaka roki Allah ya tsare ka daga sharrin wannan mummunan aiki domin jama'a kyakkyawan aiki yana da alkhairi yana da sharri alkhairin sa shine idan kai shi yadda Allah yake ayi kai mutaba'a ka bi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai sannan kuma ka tsarkake niyyarka saboda Allah kake amma koda kai aiki mai kyau ya dace da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah ke so in ya zanto kuma riya ta shiga ciki kai ne domin a yabe ka domin a kalli aikin ka a ga yayi kyau kenan kuma kikkiawan aiki ne wancan ku amma ya zama sharri ko bai zama sharri ba ya zama sharri tunda ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu duk mutumin da ya aikata wani aiki ya haɗa ni da wani ya gwama ni da wani a wajen wannan aikin taraktuhu wa shirku to na bashi da wannan abin da ya haɗa ni da shi shi je ba shi nada shi Allah ya fi girma sai ce ka je wajen wanda kai waɗanda kuke din nan waɗanda kuke musu dan su gani su yaba ku je wajen su ba ku lada idan suna iya ba ku lada jama'a an fahimci wannan ko shine fasaran Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma 'amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'd an gane ko wa min sharri ma a'mal ba'd jama'an fahimci wannan ko wannan hadisi Imam nasai ya rawaito shi da isnadi sahihi da kuma Ibn Abi Asim al-Tafi shi na as-Sunnah yayin sai mu karanta اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد wannan ita ce fikirin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu mala yace sa'ifan na uku allahumma hasibni hisaban yasira ya allah kai mini hisabi hisabi mai sauki wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi ta a cikin tahiya gabanin sallama yakan ce Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai mani hisabi hisabi mene mai sauki a wani hadisin ko a yanayin da hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye na Aisha shin kin san menene hisabi mai sauki na Aisha ta ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita hisabi mai sauki shine mutun yazo a ranar tashin alkiyama gashi ya aikata kyawawan ayyuka kuma gashi da ayyuka munana sai Allah ya dubi waɗannan ayyukan da ya aikata munana ya ce wa mutum ya kana gafarta maka shiga aljanna Allah akbar ashe jama'a akwai riba ta wuce wannan kawai ba za a maka hisabi bane ba a'a za a zo a duba ne kawai aiki kaza kai kai kaza ne kai kai kaza ne to ji kana gafarta maka shikenan wuce aljanna Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki to jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wa sallama kun san cewa ma shi automatic dan aljanna ne in aka ce ma dan aljanna to kawai su ne asalin yan aljanna dama aljanna su suke jira su shige ta tunda ma ya tabbata hadisi ya ce ni ne farkon wanda zan je kofan aljanna in kwankwasa a ce wane ne in ce ni ne muhammad mala'ika yibwan ya ce bika umirna allah naftaha li ahadin qablak da kai aka yi mana umarnin cewa kada mu bude wa kowa kafin kai sai manzo Allah ya shiga sannan kowa ya shiga to amma ku duba kullun yana roƙon Allah Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai mun hisabi hisabi mai sauki Allahu akbar ashe mu ne nan muka zama mene min babi aula wato jama'a ina ganin mu bar wancan generator kawai ya ci gaba da jama'a an gane ku idan dai har akwai wanda zai nemi sauki a wurin Allah ina ganin ai a bayan manzon Allah ne ko saboda haka mu ma za mu ya kamata mu yi kokari mu yi riko da wannan sunna din ya zamto muna yin abin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon Allah din jama'a an fahimci wannan na'am ai ba a kayyade maka ba ba a kayyade maka ba kowace zaka iya yi zaka zo ka ji kuma wacce tafi wannan falala ka fahimta eh nau'o'i da yawa ne mana haka manzon Allah ya karanta amma zaka zo ka ji nau'o'i masu yawa daban-daban waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wanda kuma sun fannin din falala zaka ji wanda tun anan duniya za a gafarta maka zunuban gaba daya so in ka je can kawai dama zaka je a wankacce ne jama'a fahimci wannan ko sai mu karanta Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma اللهم حاسبني حسابا يسيرا نعم سينه رابعا ما ليس اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية وأسألك كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم بعلمك الغيب يا الله سوّل إلمك نغيبي iliminka na koyayyun al'amura da ka bar wa kanka sani kai kadai wa ƙudurotika adal khalqi da kuma ƙarfin zartaswanka a kan dukkanin halittu ahyini ma alimtar hayata khairan ne ya Allah ka rayar da ni matuƙar dai ka san kasan cewa rayuwar na alkhairi ce gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka ɗauki raina ka kashe ni idan dai mutuwa ita ce nan tafi mun alkhairi Allahumma ya Allah wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada Allah ina roƙonka ka azurta ni jin tsoronka a fili da boye wa as'aluka kalimatal haqq ya Allah ina roƙonka kalmar gaskiya wa fi riwayatin al hukmi ya Allah ina roƙonka kalmar hukunci wal adli da kuma adalci fil ghadabi war rida yayin da nake cikin fushi da kuma lokacin da nake cikin yarda nake cikin walwala wa as'aluka al-qasd fil faqr wal ghina ya Allah ina roƙonka daidaitawa tsakanin cikin lokacin talauci da kuma lokacin wadata an gani ka zama mai tsakatsakiya baka wuce iyaka wajen tasarrufi a cikin abin da Allah ya baka ya zamto kana da qasdi kana da wannan daidaito tsakanin talauci da kuma alghina an gane ku ya zamto lokacin da kake cikin talauci zaka yi hakuri da talaucin da Allah ya darce ka da shi haka nan lokacin da kake da wadata zaka ciyar da wannan dukiyar naka gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki yake so ba tare da ka wuce iyaka wajen me ba wajen kashe ta ba ko kuma ka gaza wajen kaiwa matuƙa wajen yin amfani da dukiyar da Allah ta'ala ya baka ina fata an gane tunda Allah ya bin mu ne yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama su mummunai su ne waɗanda idza anfaqu idan suka ciyar idan za su ciyar da abinci lam yusrifu ba sa yin barna su wuce iyaka wa lam yaqturu kuma ba sa yin qoro su yi rowa matarka ce Allah ya baka kana da wadata ka rike mugunta baka ci da ita baka daukar dorin ƴaƴanka yadda ya kamata a kai ba mumini bane in kana yin haka baka cikin girin gir waɗanda Allah ta'ala ya ambato su a cikin wannan aya cewa ɗabi'a ce ta mummuni wallazina idza anfaqu sune waɗanda idan za su ciyar da dukiyar da Allah ya ba su da gwargwadon wadatar su lam yusrifu ba sa yin barna su wuce iyaka walam yaqturu kuma ba sa yin qoro su yi ruwa su yi mammako wa kana bayna zalika qawama sun kasance masu daidaita tsakanin mene tsakanin tsakanin wuce iyaka da kuma korodo tsaka tsakiya haka ce ciyarwa ina fata an gane wa as'aluka na'iman la yabid Allah ina roƙonka ba ni'ima wacce ba ta yankewa wa as'aluka qurrata 'aynin la tanfad Allah ina neman ka bani sanyin idanu ka bani kwanciyar hankali wanda baya karewa wala tanqati'u da kwanciyar hankalin da baya taba yankewa wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada Allah ina roƙonka ka bani ikon samun yarda bayan hukuncinka jama'a an fahimci wannan kuwa bayan Allah ya kaddara wani abu ya same ka da hukuncin shi to Allah ya baka ikon yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddara zai same ka same ka domin yadda al'amarin yake dukkanin abin da zai same ka ba zai taɓa kuskure maka haka ne dukkanin abin da zai kuskure maka ba zai taɓa zamo mai ba mai samun kamar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisin abdullahi dan abbas da imam tirmidhi ya rawaito ko wanda yake ce mai wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr to ka sani kafin ka samu nasara sai kai haƙuri haƙurin nan malamai suka ce kala uku ne akwai as-sabru ala ta'atillah yin haƙuri akan yi ma Allah biyayya akwai as-sabru an ma'siyatillah yin haƙuri gabar da saba wa Allah sai na uku as-sabru ala aqdarillahi muqlima yin haƙuri akan kaddaran Allah mai radadi ina fata an gane shine as-sabru ala qada ala aqdarillahi muqlima ka yi haƙuri don ganye dukkanin ƙaddarar da Allah ya maka mai zafi ita ce wannan ake magana nau'in haƙuri nawa kenan na uku shine ake magana a nan wa as'aluka rida ba'da al-qada wa as'aluka barada al-aish ba'da al-maut Allah ina roƙon ka sanyin rayuwa bayan mutuwa ma'ana ya Allah ka bani rayuwa mai daɗi a cikin kabarina Allah ka bamu wa as'aluka ladhata an-nazari ila wajhik ya Allah ina roƙonka jin daɗin kallon fuskarka domin jama'a za a ga Allah za a ga fuskar Allah a cikin gidan ina cikin gidan aljanna bayan aljanna sun shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta domin ita aljanna dama tana ƙarƙashin al'arshin Allah Allah zai ce ba ɗan aljanna shi kunna ku ka ce eh kunna ku komai ya ji ka ce komai ya ji ba ku buƙatar komai ka ce ba buƙatar komai sai Allah ta'ala ya ce lallai ni daga yau na tabbatar muku cewa na yarda da ku ba zan taɓa yin fushi da ku ba har abada ubangiji ta'ala sai ya kwaye dukkanin hijabansa na haske sai yan aljanna ga fuskar Allah wannan ganin fuskar Allah ya fi aljannan daɗi kallon fuskar Allah ya fi shiga aljannan daɗi jama'a an fahimci wannan ko to shine kana roƙon Allah wa as'aluka ladhatan nazari ila wajhik ya Allah ina roƙonka dadin kallon fuskarka a ran tashar kiyama bayan na shiga aljanna wa as'aluka shauqa ila liqa'ik ya Allah ina roƙonka ka sanya min bege na haduwa da kai domin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk mutumin da yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi haka nan wanda yake kin haduwa da Allah Allah ma yana kin haduwa da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadithul qudsi Allah ta'ala ya ce ana inda dhanni 'abdi bi lalle ni ina nan kamar yadda bawa na ya zace ni in ya zace ni mai rahama ne zan masa gafara zan masa gafara in kuma yana ganin cewa ni mai azaba to fa zan masa azaba ina fata an gane da gwargwadon abin da ka mutu da shi a cikin zuciyarka da gwargwadon abin da Allah ta'ala zai maka hisabi da shi Allah ka sanya mana shauki na haduwa da kai a ran tashar kiyama fi ghairi dara'i mubirra ba tare da cutarwan mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla ba tare da wata fitina mai batarwa ba Allahumma zayyinna bi zinatil iman ya Allah kai mana qawa da qawa na imani waj'alna hudatan muhtadin Allah ka sanya mu zama shiryayyu kuma masu shiryawa jama'a yanzu wannan addu'ar ai ma ahsanuha ko ma ahsanuha ka duba dai daɗi da abubuwan da kake roƙon Allah ya madaukakin sarki yanzu idan kai sa'a Allah ya baka waɗannan abubuwan da Allah jama'a ni'ima ta su ko ta cika ba ta cika a rayuwar kana roƙon Allah ya baka mai daɗi wannan addu'ar kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abbas Abbas matsayin shi waye a wajen annabi matsayin shi wane ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am dan baffa ko baffan shi ne na'am baffan manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakin kamo abbas ya shigo da shi cikin mutane ce jama'a ga baffa na ina baffan wani aka tambayi abbas aka ce ya kai abbas wai tsakanin kai da manzon Allah waye babba waye girma wani waye babba sai ce eh ni dai an riga haihuwa na amma shi ne babba Allahu akbar jama'a kun ga girmamawa irin na sahabbai ko yace ni dai an riga haihuwa na amma fa shine babba ina fata an gane eh tunda shine a azammu an-nas qadara inda Allah na'am sai mu karanta ko to ya karantar da kawun sa Abbas yayin da rashin lafiya ya kama shi ya cewa ina ma in mutu ina ma in mutu sai mun ga Allah ya ce a wannan abun haramun ne idan rashin lafiya ya kama ka rika tamannin mutuwa manzo Allah ya ce wannan haramun ne amma idan ya zama ba makawa sai kai burin mutuwa din sai ka karanta wannan addu'a kace Allahumma bi'ilmika al-ghaibi wa qudratika 'ala khalqi ahyini ma 'allamta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata fata khayran li har zuwa ƙarshe ina fata an gane sai mu karanta jama'a Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق الرواية فرقوكين الرواية تبي وأسألك كلمة الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين wannan kenan dangane da wannan zikiri din khamisan nabiya malik yace wa allama sallallahu alaihi wa sallam aba bakr as-siddiq radiyallahu anhu an yaqul annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da abu bakr as-siddiq as-siddiq al-akbar Allah ya kara masa yadda ya karantar da shi ya rika cewa a cikin sallarsa اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله نازل سكي نازل شمي يوا ولا يغفر الذنوب إلا أنت كما بامي غافة ذنوبيتي كي فاغفر لي ألا تغافر تامن مغفرة من عندك دوت غافرة دقورنك وارحمني يا الله كذكينا إنك أنت الغفور الرحيم دومي يا الله للي كيني نمي غافرة ميجنكي الله أكبر جماعة كنجي wannan addu'ar ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Abi Bakar as-Siddiq an gane ko na'am اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم
جماعة كنجي ثالثا نشدا وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول وي فللا كم فللا شان أنكويا وأبا نا أنكويا وإياه صديقة بنت الصديق الله يقارى متيدا كما يا أمر سنان عائشة الله يقارى متيدا تلك الشيوى اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسول ما سأل عبدك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل أن تجعل عاقبته لي رشدا الله أكبر يتي اللهم إني أسألك من الخير كله يا الله ni ina roƙonka dukkanin wani nau'i na alkhairi dukkanin wani nau'i na alkhairi wannan ma wannan min din ba min bace tabi'iyya min ce bayaniya ko Allah ina roƙonka dukkanin alkhairi gaba ɗayansa ajilihi wa ajilihi magaggaucinsa da kuma majinkircinsa ma'ana wanda zai zo a kusa da kuma wanda zai same ni a nan gaba ma alimtu minhu wa ma lam a'lam da wanda na sani da wanda ban sani ba wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi kuma ina neman tsarinka daga sharri gaba ɗayan shi ajilihi wa ajilihi magaggaucinsa da majinkircinsa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam da wanda na sani da wanda ban sani ba wa as'aluka kuma ina roƙonka mala yace wa fi riwayatin a wata riwayar Allahumma inni as'aluka aljanna ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal da dukkanin abin da zai kusantar da ni zuwa ga shiga aljanna na furuci ko kuma na aiki wa a'udhu bika minan nar Allah ina neman tsarinka daga wuta وما قرب إليها من قول أو عمل da dukkanin abin da zai kusantar da ni zuwa ga wutan nan na zance ko na aiki wa as'aluka wa fi riwayatin Allahumma inni as'aluka min alkhair ya Allah ina roƙonka dukkanin wani alkhair ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka wanda manzonka kuma bawanka ya roƙe ka Muhammadu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كما أنا نيمان ترنك دقلك هو شر دا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع نيمان ترنك قبرنك وأسألك ما قضيت لي من أمري يا الله إنا روانك دكا من أبنك هكو تامن نون الأمري أن تجعل آقبته لي رشدا ka sanya karshen wannan abin gare ni ya zama ya zama shari'a ne jama'a akwai abin da ba ba ta ba a cikin addu'ar nan an ce fa alkhairi gaba daya kullihi duka domin jama'a kullu a larabci tana da cikin sigatul umum ita ce ma ummu a cikin sigatul umum ma'ana sigan da ke nuna gamewa kullu to kace min alkhair kullihi gaba daya wannan ina alkhair kana roƙon Allah shi a ce babu alkhairi anan shi yasa wannan ɗalibin Imam Ahmad da yake ce bai da me zarun Allah yace ma fi ma jaa fi khabar abin nan da yazo a cikin hadisi to jama'a yau limamun ma suna yi ballan sanamu wani liman din bai yi ba ballan sana karantar da mu mu ma ne jama'a haka ne to jama'a dole sai mun ɗau gyara eh mun san in liman da ya fara yin tahiyya muka ga an yi son sallah ya to bai ba eh akwai sauran aiki kenan ma'ana dama karatu bai ji ko ina ba jama'a an fahimci wannan ko jama'a dole ne mu rike wa kanmu adalci fa karatun nan da muke ba muna yin shi bane kawai dan a ce mun yi karatu ko kuma dan ka sani ka sani ba aiki ne alkhairi shi eh jama'a ka sani baka yi aiki da shi ba ina alkhairi shi amma daga ran da ka sanya wa zuciyarka cewa za ka yi aiki da wannan abu za ka haddace shi wannan addu'ar a cikin minti goma in ka zo na karanta ta kamar su ashirin za ka haddace ta insha Allah an gane ku sai mu karanta Allahumma inni as'aluka min alkhair kulli عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك آه سمجي اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا لي رشدا jama'a an ji wannan ko na wannan hadisi ya muhammad da tsayari sai imam bukhari ya fitar da shi a cikin littafin al-adab al-mufrad da imam ibn majah da imam al-hakim kuma hadisi ne wanda imam az-zahabi ma ya inganta shi sabi'an na bakwai wa qala li rajulin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa wani mutum ma taqulu fi salah me kake faɗi a cikin sallar ka qala sai yace atashahhadu ina yin tahiyya thumma as'alu Allah aljanna sannan in roki Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sannan in nemi tsarin sa daga azabar wuta sai manzo Allah ya ce amma wallahi ma ahsana dandanatuka wala dandanatu mu'ad manzo Allah ya ce babu kunkuni da ya kai kunkuninka da na mu'azu kyau jama'a an gane ko abin da ke fi da ƙunƙuni dandana shi ne ƙunƙuni mutum ya rika magana amma ba ka iya jin kana jin sauti amma ba ka iya gane me yake cewa jama an gane kamar da kake yin sallah an gane ko ana jin ƙunƙuni amma ba a gane me kake cewa jama an gane ko shine manzo Allah yake cewa amma wallahi amma wallahi ma ahsana dandanatuka wa dandanatu mu'adh babu kunkuni da ya kai kunkuninka da kai da mu'az malam sai ce ai mas'alatuka al-khafiyya ma'ana wannan roƙon da kake yi a boye aw kalamuka al-khafi ko kuma wannan koyayyen maganan taka shine mene shine dandana shine nan kunkuni الدندنة ما ليش أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم كنجي شيني نمتين يهي مغانا كان ايجن قوجن قنقونن أبن بيش فدي أما باكا ايه فهمتن بيش فدي أنقاني وضمير الهاء في قوله حولها سيمن ذا الله يتي فقال سيمكما سبقوا فقال سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم شي حولها مدندن مو ما أي أكون ونن مكي كيكاو mu ma a nan muke kunkuni kunkuni mu da muke yana kai kawo ne akan roƙon Allah aljanna da kuma neman tsarin shiga azaban me azabar wuta jama'a an fahimta ko shi ne ma da yace haulaha aure shi yace haulaha ya'udu lil maqala ma'ana yana koma zuwa wancan magana shine me magana roƙon Allah aljanna da kuma neman tsarin shiga azabar wuta ai kalamuna qaribun min kalamika abinda manzo Allah yake nufi shine ai mu ma maganar mu kusa take da maganar da kai ma kake yi ma'ana in ma roƙon Allah aljanna muke yi ko muna neman karshe daga azabar wuta Allah ka tsare mu daga azabar wuta wannan hadisi Imam Abi Dawud da Ibn da Ibn Majah da Ibn Khuzaima suka rawaito shi isnadi ingantacce ثامنا نتقص هديه النبي صلى الله عليه وسلم ya ji wani mutum yana faɗi a cikin tahiyarsa yana cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billah الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له الله أكبر من ظن لك صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لا يسي اللهم إني أسألك يا الله كان سواني يا الله نينا رقمك يا الله أنقايكم يا الله الواحد الأحد الصمد يا الله وندي تقوايا تيلو شيني الوا الواحد وندي تقوايا الأحد كما تيلو an gane ku as-samadu wanda ake nufi da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da wani kini wanda yake gare shi an san kini ko an san kini a wanda ke kama da kai wanda kuke kama da sai a ce wani cini ne na wani ma'ana kamanceceniya wani zai mutu da an ga wannan sai a ce kai wani yana kama da wani an gane ku to walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da wani cini an gane ku ba shi da wani wanda yake kamanceceniya da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi yasa ma Allah ya ce rabbus samawati wal ardi وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته hal ta'lamu lahu samiyya kun taba jin wani mai suna irin na Allah a ga wani kar gashi na jinsu shi ma sunan shi Allah kun taba jin ina ba jama'a an gane ko to ina roƙon shi an taghfira li dhunubi ya Allah ina roƙon ka ne ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim domin ya Allah kai ne mai yawan gafara ko mai yawan jinkai فقال صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ghafara lahu tabbas an gafarta masa qad ghafara lahu tabbas an gafarta masa Allahu akbar jama'a kun ji wannan addu'ar ana yin ta ne a lokacin da ya kafin sallin sallah da Allah jama'a muna yi muna yi kun ji gum eh to kun ga daga yau sai a yi ne sai a ɗau gyara ina fata an gane yau idan kuka gama ka zo kana yin sallar nafila ka yi guf ka san da mutum mace to lalle wannan akwai matsala bai ba ko ku jama'a i domin sallah ba wani abu da ake so ka yi da gaggawa ko wajen ta iya ga mutum wai sauri yake gaggawa yake ina za ka fa'ida ta zahabun in wa illa zikirun fil alamin na fata an gani yawa karanta haka ne attahiyatu lillah sadaqatu tayyiba السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكرا كما جماعة ها؟ أما سيكا أبين يا رماني ولي سيكا جوا يا ما يقوى to ka gama wannan kuma sai ka ce Allahumma inni Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal maghrib ka gama wannan Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira ka gama wannan sai ka dauko Allahumma inni as'aluka ya Allah الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم كاي ونن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم جماعة دو أن أدويه اللهم إني اللهم آه منني اللهم بقدرتك على ب مني بعلم الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خي... إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك كذا كذا حظ واقع الشيء جماعة حكى أكي جماعة ويا أكي جماعة كذونا كحدشي جماعة الله يلا باك لا لا إذا كان زما مسمى دومن كوي كحدشي الأمة سنة من الله إذا كانت إبارة من زمان كانت ka je ka haddato abu ka zo karanta da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yace bayyighu anni walau aya ku isan mun da sako na ko da yayi aya dai shi kwana cikin dare kana ta yi domin ka samu ka haddace jama'a an fahimci wannan ko Allah ya samu dashi to kun ji wannan yayi wannan aka ce an gafarta masa tabbas an gafarta masa Allah ka gafarta mana اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم تاسعا نترى وسمع آخر يقول في تشهده أيضا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا جواني دبن شيما ينا فجأة تنتهي الساعة ينا سوامي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بماذا دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله لقد دعا الله لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية الأعظم إن لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هدينا سوى اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ya Allah ina roƙonka domin dukkanin godiya ta tabbata gare ka la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai وحدك لا شريك لك كي كدي كشي باكد أبوكين تاريا المنان ألا كيني مي باد بيوا كيني مي شوتا يا بديع السماوات والأرض يا كي مكاجنها للتنسمة لقصة يا ذا الجلال والإكرام يا ما أبوكين درجة لكرمشي دجرما يا حي يا قيوم يا كي رايي يا كي تيي أكم باينسا إني أسألك الجنة يا ألا ني إنا رقونك الجنة وأعوذ بك من النار كما أنا ني من ذرنك لك عذاب الوتا فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سي النبي صلى الله عليه وسلم يشي وتحبنسا تدرون بما دعا shin kun san da me wannan mutumin yayi roko qalu Allahu wa rasuluhu a'lam kika ce Allah da manzansa kade su suka sani qala sai manzon Allah yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa laqad da'a Allah bismihi al'azam hakika tabbas ya roki Allah da sunansa mai girma wa fi riwayatin al'azam lalle ya roki Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi ajaba sunayen da idan aka aka kirayi Allah da su yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta idan kuma aka roke shi abu da waɗannan sunayen yana badawa ke da duk abin da ka roki Allah da shi da waɗannan sunayen nashi masu cikakku masu tsarki to Allah zai baka abin da ka roke shi wai jama'a dan Allah mutane suka haddace wannan anan wani ma kila bai taba ji ba sai yau kila kila fa amma ko akwai mutanen suka taba ji anan ba ita ke muke yi ba amma ko hanyar ta karantarwa misali duk muna yin wannan saboda mene saboda mu zauna mu haddace jama'a jama'a yanzu wanda ya haddace wannan ya samu abin da ya roƙa anan alkhairin zai kuma kan waye shikenan dan haka dole mai wajuna mu da mene wasici da mene karban gaskiya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mai wajuna mu wasici da karban gaskiya da kuma hakuri jama'a an gane ko jama'a ayyukan ibada ba su da dadi i ba su da dadi a farko zuciya tana yin su ne da me da ta hanyar tilas da wahala amma yayin da ka fara yi kuma sai ka fara jin dadin abin yana shiganka ka sai imanin ka ya rika karuwa sai kaga kullun ayyukanka na alkhairi suna karuwa jama'a haka ayyukan ibada a farkon farawa za ka kawai kai da an matsa maka ma to ai abubuwan ne sun yi yawa yanzu kaje ka samu ne to wallahi tallahi abubuwan ne da yawa sai zuwan ne za ka kama daga cikin waɗannan wannan za ka kama koko wancan koko wancan a'a duka za ka yi to me amfanin ka wa ma khalaqul jinna wal insa kun hada ci ayat daidai ashe ba cin abinci aka kawo kai ba ba zuwa kasuwa wajen sana'a aka kawo kai ba jama'a an gane ba turin baro aka kawo kai ba i ba aikin gwamnati aka kawo kai ba duk wata ka ji alat mm abin da yasa Allah ya halitta ka da manufa ne manufa ita ce mene bauta to ashe in ya zama haka mutum ya kamata ya bai wa bauta fifiko akan komai dukkan dukkanin abin da yake aiwatarwa jama'a an fahimci wannan ko Allah ya sa mu dashi اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا, وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك المنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك المنان المنان يا بريع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار wannan kenan jama'a na'am wannan su ismullahi al'azam a cikin wannan zikirin sune me da me ya hayyu ya qayyum wannan sune ta tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wuri nawa aka ambace su a cikin alqur'ani a wuri nawa aka ambace su a cikin alqur'ani to wurare uku ne a wata sura da wata sura da wata sura baqara wata aya ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum tabiyu eh suratu ali imran alif lam mim Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ta uku aka ce ba wannan ba alhayyul qayyum ne magana a babu ɗaya malam muhammad eh ina a a babu malam muhammad kai kaɗai ne ya rage ban ji bakin ka ba eh na'am alamin a cikin suran ka ne i نعم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما أسين صوت طه ولو قديسة جسية تنسى مطلجة إيه كتك وحدي ما نسي وش ما يوخسي جسية تنسى دي دموة الله يسامح ذلك a wuri uku ne jama'a ka ambace ta cikin Qur'ani din nan Baqara Ali Imran sura Taha Allah ya tabbata ya ce ashiran naquma wa kana min wa kana min akhir ma yaqulu bayna tashahhud wa taslim ya yana kasancewa abu na ƙarshe da yake faɗi tsakanin tahiyyarsa da yin sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ni ها؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في دوانا الدعاء يشاء اللهم اغفر لي ما قدمت ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar na ayyuka na zunubi wa ma akhartu da waɗanda ma na jinkirtar da su ban aikata ba wa ma asrartu da wanda nayi a koye wa ma a'lantu da wanda na bayyana a fili kowa na iya gani wa ma asraftu da wanda na aikata na barna wa ma anta a'lamu bihi minni da kuma wanda kai kadai ne ka san shi daga gare ni أنت المقدم يا الله كيني مي قباتروا كيني مقباتي كيني مي إيه قباتر أبن كسو وأنت المؤخر كما كيني مي إيه جنكر تد أبن دا كسو كجنكر تد لا إله إلا أنت باب أبن متاجتا چنچنتا تيكي الله أكبر جماعة كنجي ينزون أدوار دان الله وانا الخير باب أتشنتا كاروك الله يفلق كومي فكينو كومي دومن ذنبي داما دين بيوني ko dai ka aikata a fili kowa ya gani ko kuma ka yi a ɓoye ba mai ganin ka ina fata an gani kwarai domin Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratu sutun ra'ad cewa shi ne wanda ya san abin da yake fili da ina da kuma ɓoye da wanda ya aikata aikin malami da rana da wanda ya cikin dare Allah dai yana gani eh Allah dai ya sani ina fata an gani yawwa اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي ما قدمت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت وما أسرفت وما أسررت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت jama'a ku ne wannan shine karatunmu na yau ne tsaya bi iznillahi ta'ala saboda ƙwarewar lokaci na'am malam tambaya na game da wannan addu'o'i kuma za a rika tantancewa farko ana so mutum ya yi a'a an ce liyarka ka zaɓa wanda ya tafi ƙayatar da kai a ciki ka zaɓa ka yi ba a ce baka ce ka yi duka ba ba a ce baka ka yi biyu ba ko ka yi uku ko ka yi hudu ko ka yi duka a'a ce maka yi kuma liyartar min addu'a'i a ajabahu sannan ya zaɓi abin da ya fi birge shi na addu'a sai ya yi imam ahmad yake to irin waɗannan addu'o'in za a yi irin wacce wacce manzon Allah nan yayi irin ta za a yi
malam wannan addu'a da suke da Allah ta'ala suna cikin na'am wannan zai iya amfani da ita a wani bangare na addu'a ko ko sosai kuwa ko shakka ba sai misali can da wanda an ce an duki aljanna da kuma tsari kwarai da gaske za ka iya addu'a da shi ka roƙi Allah wasu ababen wasu buƙatun naka daban da ba wannan ba ana fata an gane shi yasa ma yace ai yace sa aka nuna maka cewa ma allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta ka gane ko shi ne wanda idan ka kira Allah da shi zai amsa in kuma aka roƙe shi zai baya na'am dillalinsu ɗaya ne malam sai dai akwai wacce tafi wata dunkulalliyar alkhairi ko wani abu makamacin haka akwai wacce in kai ka gaba ɗaya lokaci za ce to kai an gafarta maka ina fata an gane a ba ita za a yi ba za ka haɗa ke duka ne eh آه اللهم حاسبني حسابا يسيرا آه wannan kan ba za ka kuma kai ba ai inda kai barka ji inda kai tahiyya ka gama kai salati ga manzon Allah kai addu'o'in nan wujubu al-isti'azatu min arba'in din kai to ai ko daga nan ma za a ce ka cika sallar ka waɗannan ƙari ne ɗoriya ne ƙari ne ina fata an gane ƙarin falla ne akan dukkanin abin da za ka yi amma abin da ya zama wajibi akan ka tilasta yi su ne waɗannan ka yi tahiya ka yi salati ga manzon Allah sannan kuma ka roƙi Allah daga abubuwa guda hudu nan tsare shi daga abubuwa guda hudu kun ga ai wancan mutumin da ya sallah manzon Allah ya ce bai sallah shi ba ke bai ce ajila hada wannan mutumin ya yi gaggawa ya yi gaggawa manzon Allah ya cewa sallan ɗayan ku ba ta cika sai ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi wa annabi salati ya roƙi Allah kaza da kaza ya roƙi Allah tsari da kaza kaza kaza ina fata an ji ba mu karanta a baya ba eh wannan ya isa insha Allah ta'ala shikenan ba mu tambaya ko to insha Allah ta'ala jama'a nan zamu takaita muna roƙon Allah ta'ala ya dauka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai dukkanin masu nufin musulunci da musulmi da makirci Allah muna roƙon ka Allah ka wasa aniyar su Allah muna roƙon ka dawo mana da farin ciki da kuma zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah muna roƙonka ka tsare mu da dukkanin wani sharrori na dare da kowane yini Allah muna roƙonka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu sanya mana albarka a cikin kasuwancinmu sanya mana albarka a cikin sana'o'inmu sanya mana albarka a cikin ƴaƴayenmu ka sanya mana albarka a cikin iliminmu Allah muna roƙonka sanya wannan ilimi da muke koya domin neman yardan ka kaɗai muke ba domin neman yardan wani ka ba Allah ka sanya mana dukkanin ayyukanmu a mizanin ayyukanmu na ran tashi alƙiyama Allah muna roƙonka aljanna muna neman tsarinka daga azabar wuta Allah muna roƙonka ka kawata mu ka kawata imani a cikin zukatanmu ka soyar da shi a cikin zukatanmu ka kyamatar da mu kafirci da sako da fajirci Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayan ka shiryayyu abinda muka karanta daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada wanda mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu gama karatun wannan littafin qat za mu soke shi bi idnillahi ta'ala to bayan Allah ya yi mun soke shi kuma sai mu nazari mu duba kuma wani littafi ya kamata mu sa insha Allah ta'ala koma wani littafi dai aka yi za a sa din duk wanda ya zo karatun sati mai zuwa zai ji wanda littafi za mu saka bi idinin lahi ta'ala a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa